don shi da zan fara karatu ne yau a farkon babu sahau babin da malam ya kulla don magana a kan rabsanuwa ko bata a sallah shine inda ya bude da cewa babu sahawi babi dangane da rabsanuwa to da ya bude ta bisa al'ada shi baya bada ma'anar abu a cikin sallah ko kuma baya bada ma'anar abu a cikin littafi din kawai yakan nike ne da bayani yasa kai sai kawai yace ita wa sujudu sahwi idan sujada ta rafsanuwa ko sujadar mantuwa fi salati a cikin sallah sunnatun wannan matsayin sunna take kai sai sai fara da maka hukuncin ta da maka bayani ba su jadu sahau ita ce kaza da ake ko dan dalili kaza ko kaza ita ce kaza ma'ana bai ba da definition nata ba kawai kuncin da ya bada me ce sujudu sahau ce ce sunna ce a cikin sallah wannan kuma an gano haka ne ko kuma ya kulla haka ne bisa cewa inda zaka kalla alqur'ani tun daga farko haka ne ba inda manzon Allah ko kuma inda Allah madaukakin sarki yake idan kun yi sallah kun yi kuskure kun yi sujada biyu kafin ko bayan an yi sallama babu wannan kawai dai abubuwa ne suka faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru sau biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun tangarda a sallah kuma duka wannan tangarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sai ya mata ko sujada biyu kafin sallama ko sujada biyu bayan sallama da haka malamai sai suka gano cewa kenan matsawar an samu tangarda ba a yi sallah kin da kan ba yadda aka saba yau da kullum tana da buƙatar abin da zai gyara ta abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gyara sallarsa da ita ita ce sujada biyu kafin sallama ko sujada biyu bayan sallama shi yasa malamai suka sa musu suna sujudar qabli da sujudar ba'di qabli ma'ana kafin a yi sallama ba'di bayan an yi sallama to me ita bayani dangane da sujudu sahwi wani malami da ya fassara bulugul maram a darussa haka irin na bayan magariba kamar yadda muka saba da yazo dai ne magana akan sujudu sahwi sai ce innal kamal al mutlaq lillahi azza wa jalla cika ta kowane bangare a ji ko ina tsantsan ba baraka a tare da komai yace wannan da Allah madaukakin sarki kadai ya saka Allah madaukakin sarki ne ba za a taɓa samun tangarɗa ko ta sakan ɗaya a tare da shi ba amma in ba Allah madaukakin sarki bane to ba wanda Allah ba zai iya jarrabawa da haka kenan cikin wanda Allah madaukakin sarki zai iya jarrabawar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi ne shi ba da wannan cikakkiyar kamala din cikakkiyar kamala ta Allah madaukakin sarki shi yasa ce to mutum ne na farko ya kudurce illal kamal al mutlaqa lillahi azza wa jalla cikakkiyar kamala ta kowace fuska a ji ba na ƙasa ba aibu wannan siffa ce ta Allah madaukakin sarki wa qad khalaqa Allah azza wa jalla al insan ko khalaqa Allah azza wa jalla al insana wa fihi al kathiru min sifatin nafs yace shi Allah madaukakin sarki ya halitta dan adam ne ko mutum a cikin wannan halittar kuma akwai da yawa daga cikin siffofin na kasar Allah madaukakin sarki ya sa wa dan adam duk inda ka kalli dan adam kaka kallon halittarka to Allah ya sa masa siffofi na nawa ta kasa ko na na na kafa ko na tawaya shi yasa yake laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safil cikin tafsirin asfala safil yine dan adam yana da karki musabanan siffa cikar tsayuwa cikar kamala kyawun halitta sama da kowa amma idan ya taho tsufa kuma sai Allah madaukakin sarki mai tsufan da baya sauran halitta dan adam ne kada idan ya tsufa wata kare zai ku dauko shi daga daki kuma ku mai da kayan yayi muku fitsari yayi fada ce kun sako miki ku ba shi abinci ya ce kun ba ni guba ku hana shi ya ce za ku kashe shi amma aka ce in ka samu tsohon zaki ko tsohon kare in ya takura ya fita da gudu kuma yunwa ta kama da kansa zai je ya nemo amma dan adam idan ya sunku ya kafa sai dai a azaba mishi haka nan kaka dai kaza a gadda yunwa akwai kofar nan ka yasa mun kaka lafi akwai gurin da zaka fitta ruwan da yake cikin ka akwai gurin da zaka fitta bayan gida daga cikin ka wannan sai fakin tana ka wani lokacin duk inda ake yi zafi duk inda ake da bukatar gudunmawar ka za ka ce da Allah a saurara mun minti biyar ko minti goma in samu in yi bacci wannan sifa ce tana kafa amma Allah madaukakin sarki ta ko ina babu wannan tare da shi yasa ma ya koya kansa cikin Qur'ani la ta'khudhu sinatun wala nawm gangeti baya kama Allah madaukakin sarki saboda gangeti ne kansa sifa ce tana kafa amma dan adam duk inda ka ajiye shi yamma kwana biyar sir aiki yake insha Allah wannan shi da ka gabar na in yayi kokari kenan da haka kuma an babu a yi wannan ba to wata kin in ya gama dai aikin da zai ma ya samu gantara gantara magunguna ya sa dan ya samu yayi bacci ya huta in ba haka ba zai fama da ciwon kai ko ka zo kwaba a cikin aiki din wannan din nau'i ne na nasa eh to to shi yadda Allah madaukakin sarki ya halitta dan adam yace ya halitta shi ne da siffar tawaya a daga cikin siffofin tawaya ne akwai yiwuwar yayi mantuwa ko ya shagala ko ya rafkana wa min tilka sifat daga cikin siffofin na kasar da Allah madaukakin sarki wa dan adam sai yace sifatul nisyan akwai siffa ta mantuwa wa qad nasiya adamu fa nasiyat zurriyatuhu yace annabi adam alaihi salam ya manta yace wannan yasa ya zama to ya zama sunna ga ƴaƴan adam tun daga farkon su har kare kuma su mantuwa Allah madaukakin sarki da ya halitta annabi adam ya sa shi gidan aljanna sai aka ce masa kai da matarka ku ci duk bihiyar da take cikin aljanna banda wannan bihiyar kwaya ɗaya sai Allah madaukakin sarki yace amma da yakan al'amari fa nasiya walam najid lahu azma annabi adam ya manta kakan da Allah madaukakin sarki ya mashi kaga Allah bai ce da yayi gangaji ko yayi garaje ko yayi ta'addanci ga wuce gona da isa ya fa nasiya annabi adam ya manta walam najid lahu azma ba mu samu kudiri na sabo tare da annabi adam ba man zuwa ce ta sahi ya ci wannan bidiya din to tun da kwadan adam har yayi kuskure a gida da yafi kowane gida tsada mazaunin da yafi kowane daraja har ya zama to sababin fitowar shi min babu aula idan ya'yan sa yanzu a duniya bai kuskure da haka kenan a samu dan adam yana kuskure wannan ba ta waya ba ce siffar ta dan adam ka ce maka ga dan adam din da baya mantuwa wannan yake taji wannan wani irin dan adam ne yasa wani yana ban labari yake cewa ƴan shi'a wai sun ce ai babu sujudu sahwi a cikin sallah aka ce to ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suka ce a rikicin yan izala ne ai ba yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya manta wani ba cikin sallah aka da wani bawan Allah yake ban labari ba kusaci biyu ba to amma dai mu abin da muka dauka shine karkamala da Allah madaukakin sarki muna da kuma ingantattun hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tabbatar Allah ya jarrabe shi da mantuwa kuma yayi a cikin sallah babban hadafin kuma shine idan manzon Allah ba zai manta ba mu za mu manta to da bai mantuwar ba ya karantar ya zabi da sallar mu kenan wani lokacin aka samu dambarwa a sallar aka ce ya halatta liman ba ya tsaya tsam sai kai Allah kawo ina muka tsaya sai ka masa gani kaza da kaza da kaza da kaza ya dora saboda subhanallah ya da kun ce subhanallah ya tsuguna kun ce subhanallah ya nike sai da sauke zai da haka da an yi subhanallah subhanallah ya tsaya kemai tun a bansa da waye da waye sai duba ba sai wani aina muka tsaya kike nan kowa ya masa hiru kuma sai ai kaza aka yi kaza aka yi kaza za ka yi kike sai a ga su gaba da sallah wannan duka wannan sauki ne ga Allah madaukakin sarki ya ba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an samu dambarwa a cikin sallah shi mai littafin da afiya yake cewa miral mawadi'u allati yahumuna fiha amrun nisyan daga cikin guraren da al'amarin mantuwa ya fi damun mu yace babu ibada akwai babi na ibada to mantuwa a cikin an yi ta ya za a yi sai yake cewa wa qad ja'a bayanu zalika min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam to mun samu bayanin yadda zamu yi inda akan ibada sallah da aka samu rakkanuwa da mun samu bayani ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya karantar da mu ga yadda za a cikin sallah da haka kenan mun samu bayani da yake sujudar rafkanuwa ita ce idan mun samu rafkanuwa ko mun samu mantuwa ko tangarda a sallah sujudoji ne guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar a yi su kafin sallah ko a yi su bayan sallah to a ina za a yi wannan sujada kafin mu tafi cikin littafi dan in kai rafkanuwa a gaban sallama za ka yi ta ko in kai sallar gwanuwa a bayan sallah za ka yi ta sai aka samu malamai suna da maganganu kusan guda hudu akan sallah watakin kuma duk babin da ka rike ya maka daidai amma dai za mu dawo kan mai ahadar ya faɗa kuma kusan matsayar da malikiya suka ɗauka a kan sahau ta fi kowace matsaya dacewa ga karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ta to da ɗauko maganganun malamai sai yake cewa wasu malaman suka ce kullu sujudin lissahawi yakunu qabla salami amlan ala hada yace duk inda aka yi wata rafsalwa a sallah ko a ina ce kuma ko me ka manta a sallah in dai ba farilla ba ce kawai za ka yi sujada guda biyu ne kafin ka yi sallah wannan ita ce magana ta farko kenan duk rafsalwa idan ka yi ta a sallah ko wata mantuwa ce kawai sujada guda biyu za ka yi kafin ka yi sallah ta biyu sai ce wa hunaka man yaqulu kullu sujudin lisahwi yaqulu ba'da salami wasu kuma yanzu da aka sa waɗannan sai suka ce duk rabbana idan aka yi tafi a mata sujada a bayan an yi sallama kenan da kana da maganganu guda biyu kuma za a ga kada ki kone daga take ne kana da mafita na farko shine duk inda ka samu rabbana ko sujada guda biyu kafin kai sallama sallar ka lafiya kalau in ka manta wasu sun ce maka duk inda ka samu rabbana a sallah kawai ka mata sujada biyu bayan kai sallama sallar ka tana nan lafiya kalau sai ce fa amal awwal fa huwa qawlu shafi'i magana ta farko sai a rafkanuwa kabli za a yake magana ce ta Imam Shafi'i wa amma tsani fa huwa qawl al-Ahnaf magana ta bi kuma ita ce maganar Hanafiya rafkanuwa za a mata sujada ne bayan an yi sallama wa Malikun rahimahullahu ta'ala shi kuma Imam Malik Allah ji kai da rahama shi ne inda muke magana ko mazhabin Malikiya ko shi abin da yake cewa shi ne ma kana an naqsin fa qabla salami duk abin da kauyewa kai ragewa kai mudin ne bai cika ba sai cika mata sujada kafin kai sallama wa ma kabna wa ma kana an ziyadatin fa ba'du duk kuma abin da karawa ce kai wani aiki ne da ba na sallah ba ka zo da shi ko ka yawaita a aikin na sallah ko kai kabla salami ana bukatar sujada biyu sai kai uku ana bukatar raka uku sai kai hudu wannan ta wuce gona da iri ka zake to yake sujada biyu ta sassake wata zake wata ce wanda nake magana ta mali kage ya raba tsakanin wannan malaman guda biyu kenan in an rage kafin sallama in an ƙara bayan sallama wa ahmad yaqulu shi kuma imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jamaa sai yake ta nan guru da kamsa suwaran lati waradat anhu sallallahu alaihi wa sallam aina auqa as-sujuda fiha فنطبقها فيما لو وقع ما من انسان واحدة منها Imam Ahmad bin Hanbal yace a yanzu magana ba rikicin kabli ba ce ko rikicin ba'adi yace gaba ɗaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sau biyar aka samu tangarda a cikin sallar shi sai yace to abin da za a yi in ka samu tangarda sai ka tsaya ka tambayi kanka irin wannan tangarda ta faru a sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin tangardodin ita ce wata rana aka zo ɗaya daga cikin sallolin rana ko a zahar ko da asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai raka'a biyu yace assalamu alaikum assalamu alaikum ko yayi miƙe daga inda ya saba zama haida jiki tudin wannan musulmiyar da ya jingina a cikin ɗaya wasu abin suka ce kamar akwai alamar damuwa a fuskar shi kowane a masallaci kuma ya yi sun abubakar da umar manzon Allah ya musu kwaljini da aka ba su iya tambaye shi ba a wannan lokacin dole da ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita sallah an rage ta ne ko an kara ko an rage ta ne ko ka manta sai ce masa ba wan ba kana ba rage kuma ba mantawa sai ce in ko haka ne ina ga ɗayan waɗannan abubuwan biyu ya faru ko dai Allah ya rage maka sallah ko kuma dai wata ilman dan Allah sallallahu alaihi wasallam ta manta eh kace nan tunda yana ce ya faɗa ya maimaita ya yi ciwo tambayi sahabbai wanda ita ce hujjar da malamai suka ce in manziman sallah ta rikice ma ka iya tambayar adala a cikin masallaci sai ya ce a haƙƙo ma ya kolo zule dai to gaskiya ne shi abin da wannan bawan Allah yake faɗa ana ce mace zule dai ma abocin hannaye ko malamai suka ce hannayen sa ne zara zara in ka kalle in ya sako ba haka yasa kusan taɓa gwiwar shi ko tsallake gwiwar shi haka Allah ya yi da zara zara hannu da zara zara in ya so ya yake ce mace zule dai mai hannu biyu amma ko da mutum yana da hannaye guda biyu amma tunda dai akwai ƙari a hannun yasa ake ce masa zuliya da yi sai ce musu gaskiya abin da yake faɗa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sai manzon Allah ya taso daga inda yake ne ya dawo inda yake guda ilimin yake sallah kenan sai ya sake kabbartawa sai ya raka'a ta uku ya yi raka'a ta hudu sannan kuma sai ya sujada bayan sallama da haka kenan a mazhabin Imam Ahmad kenan idan kai sallama kafin sallah daga in kai sallama a sallah kafin ta tuka me za ka yi sai ka kawo guntun kuma sai ka yi irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne sujada a bayan sallama da haka kenan Imam Ahmad yana buƙatar ka bi inda manzon Allah ya rabbanu a sallah yake haddace a kanka in yi sujada kabli kai kabli in kai ba'di kai ba'di haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya faɗa to rikicin kuma shine in ka samu rabkanwa kuma sabanin wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar ya zaka yi shine yake cewa to in kai daidai kai iri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sai ta in ba haka ba fa sai ta fa kullu sujudin an naqasin fa huwa qabla salami wa kullu sujudin an ziyaratin fa huwa ba'da salami in ba samu wani bai to duk hawaya idan aka samu ayi ta kafin sallama duk raki ayi bayan an yi sallama kamar ya dawo kenan ya sake katsawa Imam Malik sun hada a guri da yake nan wa idza kana an shakkin aw tahajurin aw adam yaqinin fa yaqulu qabla salami yace in kai gari a kafin sallama haka aka samu da sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai rage bayan sallama in kuma shakku kai sallah ta cika ko bata cika ba ko kuma rikicewa kai ni raka'a nawa ne ina duka wannan ma tun za su hada muku da musu jira sabbi ne da haka dai a takaice mura da maganganu guda hudu na malamai shafi'iyya ko kace duk rakanuwa kai mata sujuda sabbi a hanaf almajiran abu hanifa da shi kansa suka ce duk rafkanuwa kai mata sujuda ba a ji malik ya ce in an rage a yi kabdu in an ƙara a yi ba a ji imam ahmad ya ce a'a a kallo wata rafkanuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallama inda ya rafu ra'ayi irin ta kai to kai ɗorin hukunci manzon allah sallallahu alaihi wasallama in an rasa ne to kuma sai ka dawo rage ka yi kabli ƙari kai mata ba a ji wannan da ne dan abin da na ɗauko dangane da maganganun malamai dangane da sujudin sahawi da haka ita sujudin sahawi ko rafkalwa siffa ce ta dan adam haka Allah madaukaki sarki da dan adam da mutuwa manzon Allah ta faru da shi sau ɗaya ɗaya har sau biyar a cikin rayuwar shi za mu karanta littafin idan mun ta zo gaba da take da bukatar hadisi insha Allah na dauko sa ta kai mu karanta mu gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rafkalwa a gurin kuma da hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da haka shi ne littafin sai ce falin nuqfani saboda raki in an samu raki a cikin sallarsa sai ce sajada tani qabla salami yace za a yi sujudodi ne guda biyu kafin a yi sallama in dai sallar ka raki aka samu to sujudodi ne guda biyu za ka yi kafin ka yi sallama rakin kuma ana magana ne fa akan abin da yake matsayin sunna ba matsayin farilla ba a littafin muka ci gaba zai gaya mana duk farilla in an tauye ta ba masawahi an kawo ta in ba haka ba sallah ta ba sannan ka bar mustahabi kai masa rafkan wa hayo sallah ta baci da kan lai mutun yayi ta tsantsan sunna ita ce kadai ake wa sujuda qabli ko ake wa sujuda ba'di a cikin sallah kamar me kamar barin karatun sura ko manzon Allah yana bayyana wa kai sai ka boye ko yana boye kai sai ka bayyana ko ka manta baka yi zaman tahiyya ba ko ka manta baka yi tahiyyar kanka ba waɗannan duk misalai ne ko faɗin irin su sami Allahu liman hamida wannan duk cikin sunnoni ne to waɗannan sune ake wa sujuda qabli ko ake wa sujuda ba da haka ana sujada qabli ne saboda an rage sunna sai sai falin nuqfani saboda rage sujada ta ne qabla salami ana sajadodi ne guda biyu kafin ayi sallama ba da tamamin tashahhudaini bayan an gama cika tahiyyar an ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka cika tafiyar ka tsaf ka cika to kuma sai ka tafi ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kai mata sujadodi guda biyu sai ta yazidu ba'dahuma tashahhudan akhar bayan kai wannan sajadodin guda biyu to kuma za ka ƙara wata tahiyyar ta daban ya zama ta tahiyya guda nawa kenan tahiya guda biyu ta farkon ka ta sallah ta biyun ta sallah to wannan magana da yazidu ba'dahu ma tashahhudan akhara nan ba aka saba wa malikiya sai aka bi kuma dukkan inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rabkanuwa an taba ganin manzon Allah kuma yayi at-tahiyya a bayan rabkanuwa sai ga dukkan rabbuna da manzon Allah ya guda biyar mata sujada gaba ɗaya ba wanda manzon Allah ya wa tafiya da haka kenan malamai suka ce ana yin sajidodin amma ba a tafiya da haka in ka samu kabli za ka yi sujada ɗaya ka yi sujada biyu in ka da ka zauna sai ka ce assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah in ba a dace ma in kai in ka da ka zauna assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah amma ba a ƙara tahiyya shi yasa ma Imam Bukhari da ya kulla babi sai ya ɗauko maganganu sai yake cewa ga da yawa daga cikin sahabbai ko daga cikin tabi'ai da wani da wani da wani ita dukkanin su ba sa yin tahiyya idan sun yi sujada ne idan sun yi sujada qabli ko kuma idan sun yi sujada ba'di to ita wannan magana da muka dauko da mai malam yake cewa idan an samu ragi ana sujadobi ne guda biyu bayan sallama ina muka samu kwatankwacin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bukhari da ya kulla babu sai dauko wani hadisi asali ya karbo ne daga malamin shi Abdullah ibn Yusuf shi ba Allah ibn Yusuf yake cewa Malik ibn Anas namu da na Maliki ya karantar da shi daga kenan a wajen karatu Imam Bukhari shi kare da Imam Malik namu wannan kenan ko tunda shi Imam Malik din almajiran sa akwai Abdullahi ibn Yusuf Abdullahi ibn Yusuf kuma ɗaya daga cikin malaman Imam Bukhari shi Malik yayi karatun hadisi ne a wajen Yahya ibn Sa'id shi kuma Yahya ibn Sa'id yayi karatu a wajen Abdurrahman al-A'raj babban malamin Abu Hurairah shi ko Abdullahi Abdurrahman al-A'raj ya karbo daga wajen Abdullahi ibn Buhaina wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rike yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace shi manzon Allah sai da mutum tabbata a gare shi kama min isnatayni min az-zuhuri lam yajlis bainahuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya miƙe da raka'u daga raka'o'i guda biyu min az-zuhuri na sallar azhar da yi raka'a guda biyu bisa abin da ya karantar da mu sallu kamar ra'aytumuni usalli in an yi raka'a guda biyu ta farko ta biyu ake yi ana zama a yi zaman tahiya ko to da ya raka'o'in guda biyu madadin ya zauna shi aka ce manzon Allah ya miƙe lam yajlis bainahuma bai zauna ba tsakanin raka'o'in biyun farko da raka'o'in biyun karshe falamma qada salatahu to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar shi ya kare kaga nan aka ce maka qaba a matsayin me yayi sallama kenan ko tunda fa idza qudiyatis salatu idan aka kare sallah fantashiru fil ardi ko ku tafi a bayan kasa sai malamai suka ce ka'ida ta larabci shine idan al'amari ya taho karhe shi ma ana iya kalmar kaza a kai shi daga kenan karina anan gurin da manzon Allah kuma bai taho karhen sallar shi sai ce sajada sajdataini sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sajadodi guda biyu thumma sallama ba'da zalika sannan sai sallama a bayan haka kaga tunda aka ce falan ma qada salatahu ba a ce maka yayi sallama ba ya ka ce sajada sajada sai ne sai sajadodi guda biyu sannan sai ne da ya sajadodi guda biyu sai sallama anan babu zaman a tahiyya kina a cikin sufar wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sajada guda biyu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallama shi dai wannan hadisin dai irin sa ne aka sake karbuwa ta hanyar malaman ya dai kawai mai riwaya ne daga wajen Malik aka ba aka bambanta almajiran Malik ne sai suka zamanto ko malaman Malik ne suka zamanto guda biyu kenan shi Malik ya ji hadisin a wajen Yahya ibn Sa'id a riwaya ta biyu kuma ya sake jin hadisin a wajen Ibn Shihab az-Zuhri sai yake ta shi kuma riwaya ta Ibn Shihab sai yake ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah da rak'o'i guda biyu daga cikin wasu sallolin shi sun makama sanan ya miƙe falam yajlis bai zauna ba zan da mantahiya fa qama an-nasu ma'ahu sai mutane duk suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da bai zauna da mantahiya ba manzo Allah ya miƙe raka'a ta uku kenan duka mamuti suka miƙe suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malami suka tattauna kenan dai dalilin mamu ya rafa nuwa ko dai kun tabbatar zaman tahiya za a yi sai limamin ku ya miƙe gaba ɗaya ko miƙe za ku ku bi limamin ku sai suka ce a lalle sahabban manzon Allah sun yi ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa wata riwaya ka samu cewa manzon Allah musu ishara ko miƙe saboda ya riga ya miƙe ya je tsaye malamai suka ajiye ka'ida idan ku kwale man tasbihi to sai kalli a wani hali yake yana dabda ƙasa sai ya dawo ya zauna yana dabda miƙewa sai ya miƙe wannan zaɓi yana hannun nuna shi yasa malamai suka ba da tamu malamai suka ce idan gwiwar shi da hannunsa sun bar ƙasa malikiya suka ce to falaya kada ya dawo yake na sai ya miƙe saboda dai duk lokacin ya fi kusa da me ya fi kusa da tsayuwa don gwiwarsa ta bari hannunsa ya bari amma idan gwiwarsa ce ta bar ƙasa hannunsa bai bari ba ko hannunsa ya bari gwiwarsa bai bari ba to zai dawo ya zauna ko kuma ya yunkura zai miƙe da aka masa tazihi to zai dawo ya zauna da aka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai da ya miƙe sai mutane suka miƙe tare da su falan ma qada salatahu da manzo Allah ya kare sallar shi wanda yake nuna maka ina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare sallah sai ya ce wa nazarna taslimahu muka jira yayi sallama tunda yayi tahiyya kuma sun kiyasta idan yana da salati da addu'o'i adadin lokaci kaza yake sai suka ga wannan lokacin ya cika me rage kenan assalamu alaikum assalamu alaikum in ka sami mai kula wani lokacin zai iya maka da abin da Muhammad zai a cikin sallah wata kalin ya kalli yanayin garin kana cewa Allahu akbar sai sai sabda zai karanta da ka raka ta alhamdulillah rabbil alamin kace kana karanta sabbi isma rabbikal ala ai ya raka ta bi ce wallahi qul huwallahu sai karanta ai kaje ce qul huwallahu ahad to aka samu mutane masu kai kun basira suka iya gane yanayin limaman da haka yanzu zai ce Allahu akbar yanzu zai ce assalamu alaikum yanzu kaza zai to su ma sun haddace sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadda daga cikin su yana faɗa na cewa ya sa ido akan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga cewa in ka dauke tsayuwarka da yake dan karatun Fatiha da zaman sa da yake dan karanta tahiyya dukkan sauran ayyukan kamar daidai da daidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake auna su dade wasu a ruku ita ce irin dade wasu in ya dago daga ruku dade wasu a sujada farko ita ce dadewarsa in ya dago tsakanin sajadodi guda biyu ita ce irin dadewarsa a sujada ta raka'a ta ko ta biyu idan ya koma yace na aura ta kusan daidai da daidai suke da juna to wannan sahabin yace sai muka jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama sai yace da muka jira ya sallama sai yace kabbara qabla taslim sai yayi kabbara kafin yayi sallama wannan hadisin ke nake fassara maka wancan kenan kabbara qabla taslim sai yayi kabbara kafin yayi sallama fasajada sajdataini wa huwa jalisun yayi sajdoji guda biyu yana zaune thumma sallama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sallama ce to bisa wannan kenan tun daga wannan sallah mun fahimce ta me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi raki da raka'a ta hiya ce ta biyu bai yi ba ta farko da zaman ta hiya ta farko ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi ba sai muka samu yayi sujada kafin yayi sallama sai malikiya suka yi kiyasi kenan duk inda aka samu ragi a sallah samu sujada ta saboda da ragi an samu a sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sujada ta bai mata yasa kace to duk inda aka samu ragi falin nuqsani sujada ta ne qabla salati ayi masa sallama guda biyu kafin ayi sallama wallahu ta'ala ala ina gari ya mai dauka da wannan hadisan guda biyu kenan da haka kenan in ka dawo ƙwaryar malikiya duk inda ka manta wata sunna guda biyu a sallah ko guda uku to abin da ya kamata kai a cikin sallah ka hine isu jada qabli kafin ka ce assalamu alaikum sai da manzo sallamar ba guda ɗaya ce in rage kai a sallah walid ziyadat in kuma kari kai a sallah sai ce sajada tani ba'da salami sajadoji ne mutum da zai yi guda biyu amma a bayan sallama ya tashahadu ba'da ha su din ma da zai mutu tahiyya wa yusallimu taslimatan ukhra yayi kuma wata sallamar sallar ta gaba to ina dalili akan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba kari a sallarsa kuma ya sujuda ba abi Imam al-Bukhari da rawaito wani hadisi yake cewa haddathana Abu al-Walid haddathana Shu'ba an al-Hakam an Ibrahim an al-Qamata an Abdullah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salla dhuhra khamsan daga gadan Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah azhar raka'a biyar an samu nawa kenan an samu karin raka'a ɗaya ko abin da muka sani a karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah azhar raka'a guda hudu to kana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga jero raka'a sai sallah azhar har raka'a guda biyar fakila lahu sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayin sallama azida fi salati an yi ƙari ne a sallah tunda me biyar yayi faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma zaka me kenan haka ya faru qala sai mai tambaye ke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallaita khamsan kai salloli da rakawoyi dai dai dai dai har kwaya guda biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yarda ne tambayar bai tambaya ba kuma gaskiya ne biyar ne ko biyar ne ba ko da aka ce masa sallaita khamsan fasajada sajdataini ba'da ma sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sajada guda biyu ba'ada ma sallama a bayan yayi sallama sallama ta sallah kage zai muka samu a nan gurin madadin yayi sallah a zahar raka'a hudu sai manzon Allah yayi sallah a zahar raka'a biyar kari kenan aka yi a sallah da ya ma yi sallama aka masa bayani sannan kuma sai ya zo da sujudoji guda biyu duka wannan bayan da aka yi a bayan sallama yayi da yadda da bayani sai sujudoji guda biyu sai ya sallama kenan an samu ƙari a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mata sujada ba a sai malikiya suka ce in aka samu ƙari a sallah abin da ya dace a yi shine a yi sujada ba a saboda ƙari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda kawai ya mata wani hadisin na biyu dai shi ma da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar Abu Hurairah yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama in sarafa min ithnatayn manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kace sallah daga raka'a ta biyu da ya raka'ar farko ya raka'a ta biyu zaman tahiya ba ya dauka ba a biyu ko yadda aka saba ko abin da ya saba yace assalamu alaikum assalamu alaikum shine in sarafa min ithnatayn ya kace sallah daga raka'a ta biyu fa qala lahu bil yadaini sai zulayl yace da shi a qasuratis salatu an rage sallah ne am nasita ya rasulullah ko kuma tawa kai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a sadaqa zul yadayn gaskiya zul yadayn yake fadi na samu ragi a sallah fa qala nasu sai mutane suka ce na'am haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka samu ragi fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa sallat natayn ukhrayayn sai manzon Allah ya miƙe sai ya sake yin wasu rakawoyin guda biyu ga biyun farko ga biyun kare sun hada masa raka'a nawa raka'a hudun da ake nema thumma sallama da manzon Allah yayi wannan salamun guda biyu sai manzon Allah ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum an samu sallamar ne sallamar kare sallah thumma sallama sai ya sallama to da ya sallama me ya faru sai ce thumma kabbara sannan sai yayi kabbara fasajada mithla sujudihi sai ya yi sujada kwatankwacin irin sujada da yake yi a sallah au aswala ko kuma ma ta fi tsawon sujada da ya saba yi a sallah sun marafa'a sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya dago kan shi wannan yana hadisi na biyu da yake gwada maka cewa an samu ƙari a cikin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sujuda ba abi yayi mata na farko raka'a biyu na biyu sallama ya daga raka'a ta biyu sai aka ce mace sallah ba ta cika ba sai ya dawo ya ƙara raka'a guda biyu to me ne ƙarin anan gudu na sallama ta farko ita ce ƙarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sallar sallama sai kar aka sansa da ita da aka tafi da raka'a biyu sai yayi sallama kaga inda iyaka nan aka tsaya kuma ana yin sujada qabli ko ba a ji saboda an bar farilla da manzo Allah lokacin zai durkusa ya sujudoji guda biyu to amma saboda abin da rage rakon ne guda biyu da dubban farilloli a cikin su ko gomomin farilloli a cikin su da haka wannan manzo Allah bai mata sujada qabli ba sai ya dawo sai ya ci ko sallah sai da ruku ko raka'a ta uku ya ci ko raka'a ta hudu ya yi yadda aka saba ya sallama ce assalamu alaikum assalamu alaikum ƙarin kenan sallamar da tattaunawar da suka yi wannan ita ce kari a cikin sallah yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya musu ne sai musu sujada ba'di a cikin sallar shi wallahu ta'ala ala da haka kenan mun samu inda malikiya suka dogara kenan idan an samu kari ana sujada ba'di in an samu ragi ana sujada ba'di sai mun Allah ta uku aljabin zai ce wa man naqasa wa zada sajada qabla salami wanda shi kuma a sallar sa ya rage da ya je wani gun kuma sai ya kara kaga ya rubuta lissafi kenan ko yanzu da bar ya iya ka ɗaya daga cikin waɗansu abubuwan guda biyu da ya hutar da mu ya rage yake nan yayi kabu ya kara yayi ba aji to yanzu matsala sai ya rage a wani gurin kuma sai ya kara a wani gurin yanzu za mu ɗauko masa duka hukuncin guda biyu kenan mutum ya yi kabili in ya sallama kuma ya dawo ya ba a ji kamar an samu kwakwa da yawa kenan ko yasa ya suka dunkule suka ce to duk wanda ya samu rikicin daji da kuma ƙari a sallah sai ce wa man da kafa wa zada sajada qabla salati wanda ya samu raki ya samu ƙari da yi sujada qabla sai ya za samu samun raki da misalin ƙari mutum ya zo zaman tafiyar ta farko sai ya manta bai ba sai ya ni mun samu sufa ta farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko da ya raka ta hudu ya zauna ya yi zaman tahiya me ya kamata ya yi sallama sai ya miƙe sai ya karo ta biyar aƙalla ma da ya riƙe da ya miƙe sai ma musu tafi subhanallah sai ya dahe ya zauna bai karo ta biyar din ba kaga kenan a kan ya tauye tahiyar farko a nan kuma ya miƙe saboda zuwa raka'a ta nawa zuwa raka'a ta biyar an samu ragi an samu ƙari to duka sai ya haɗe su sai ya masu sujada kafin in yayi kabli da wadatar mashi musu abinda malamai suke faɗa in ka samu ayyuka guda biyu sun yi daidai a siffa to in kai ɗaya ya ɗauke ɗaya magana da musu an sa wancan satin ke ko da sujada kabli da sujada ba a da duka siffar su iri ɗaya yadda ake kabla haka ake ba a to tun da sujada da ragi ya kama ka za ka yi kabli kariya kama ka za ka yi ba'adi kuma siffar kabli ita ce siffar ba'adi to haɗa su a guri ɗaya mana ko ka yi su kabli ko ka yi su ba'adi sai malam kai mari kan sa sai maka ka yi ta kabli saboda kabli nan yana bashin da ake binka to bayan da ake binka ka yi shi kafin ka yi sallama a hausance kenan ya koya maka kenan ana binka bayi ka biyar dinka ka mutu ko sallah ba da su ba ya ce mun ka to ka biya tun kafin ka yi sallama da haka kenan ka yi bidara kabli tun kafin ka kare sallamar ka da haka mun samu hukunci guda uku kenan a farkon babu sahawi kenan ko in aka samu raki kadai a sallah sujada kabli in aka samu dadi kadai a sallah sujada ba in haɗi ya auri dadi raki auri dadi ana masu ne ana masu sujuda kabli sai ce wa man nasiya sujudal qabliyya hatta sallama sai ce sajara in kana qariban wanda kuma ya manta da sujada qabli in rage yayi a sallah kamata ya sujada qabli sai ya manta kwata kwata bai yi ta ba yace hatta sallama har sai da assalamu alaikum assalamu alaikum aiki ya ba kenan ko sai ce sajada in kana qariban yayi sallama idan ku sani lokacin da yake shi da yazo bai tahiyar farko ba bai zama tahiyar farko ba kaga da ya raka'a ta hudu ko raka'a ta uku yayi sallama abinda ake da kafin ya sallama ana da bukatar yayi ya yi sujada fa yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ibn abi zaman sai ya ba kuma bata sujuda kamar me zai so sai ta Allahu akbar ya ta koma ba a jiki kenan sallah ta yi daidai ba matsala kenan yanzu kuma baliki anan sun dawo kuma sun sake fatsawa kenan sun sake fatsawa hanabiya cewa duk san duk rabkanwa a sallah sun aibata su jula ba a kai daidai wanda yasa sun walƙiya ne suka ari ko abin da annabiya suka ce to in dai kablin ka manta to ka ɗauko ta ka dawo ta bayan sallah yayi daidai in kana kariba sai dai matsalar menene ake aunin kuma kusanci din ya zan gane yanzu a kusa nake ko a nesa suke sai suka ce ana ganewa mutum yana kusa ne idan ayyuka da yawa ba su keta ba a bayan kayi sallama ko idan mutum bai bar masallaci ba da yace assalamu alaikum bai yace jira kabli ba ya jingina ya fara subhanallah subhanallah sai su ko cikin hayya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan abu kan amma da masallaci ne je ko ina bai ne ya ko Qur'ani ya karanta Bakara ya karanta Ali Imran zai ji gani ba ihe tun abin su jira kabli ba akwai ba tambaya wannan na ji akwai dadewa a ciki ko da haka sai sake ne ka hay kabbarta sai mai mai wannan sallah wannan da ka riga ta lalace ko kuma yadda yazo anan duk suka yi ta zancen su suka yi ta kashewa suka yi ta dariyar su ko sun aire yi sujara kabli ba yake ne sake wata sabuwar sallah ko kuma yadda fito kofar masallaci yana abuwa kofar ya tuno suka ce in dai an bar masallaci to kawai da kai wata shigo yake ne wannan sallar sake ta za a yi shi ne yake wa in bala in an dade aw kharaja min as-samin al-masjid ko har ya fita daga masallaci baqalar sujuda to sujada qablin ta lalace ba a ji ba za ta gyara ta ba wa tabqulu salatu ma'ahu kuma sallar tana baci tare da wannan sujada qabli din in kana ala salati sunanin aw akthar in abin da ya tauye a sallar ya kai sunnoni guda uku ko sama da sunna guda uku an sa maka kaida kenan ko idan abin da ka manta a sallah ya kai sunna guda uku ko ya fi sama da sunna uku kana da bukatar kabli baka yi ba har sai da ka fita daga masallaci to anan sujada kablin ta baci kuma tunda kablin ta baci kuma sallar ta baci amma sharadi ta kai ne sunna uku wa illa in ba ta kai uku ba sai ce fala tabtul sallar ba za ta baci ba to sai bi kiyaye kenan yanzu mutumin da ya raka'a guda biyu yana da bukatar ya zauna ya zama ta iyako sai manta bai zama ta ba sai dai ke zuwa raka'a ta yanzu me ya manta ya manta tahiyar farko kuma ya manta zaman da ake yi domin tahiyar farko sunna nawa kenan ya bari sunna biyu sai ta ukun sa daidai yayi ta hudu daidai yayi zaman tahiyar sa yayi sallama daidai da daidai bai ƙara fitowa ba da ta bai sujada kabli ba sai bayan kwana uku ya za a yi kenan sallah ta ɓaci na za ta dace zama baji ba ka ba baji ka ci fat ba ta kai ba mai na na sai ayi wata ke na ba da za a yi kenan ai ba da muke ba rage ake shi ta hiyar farko ce ba ta hiyar farko na yanzu tun na za a karo na ba kan nan na ba abin da za a yi na na na to yanzu idan sallah ba ta faɗi muke nan ba abin da za ta yi na ko kuma da ka fahimta malam me yake fahimta na shi abin da ya kawo maka togaciyar nan idan sunna uku ce ko haka togaciyar baki ya maka idan ta kai sunna uku ko sama da sunna uku ka dade baka yi sujada ba a dubar in kana sallama ta zama ba a ji ita ce ka'idar ko ɗaya ka bari kana sallama ta dawo ba a ji to idan ba a dade ba ba a jin za ta yi magani in ka fita daga masallaci idan baka dade ba ba a ji za ta yi magani amma idan ka dade ko ka fita daga masallaci to ba a ji ba ta magani da haka kablinka ta baci sallarka ta baci amma fa idan sunna uku je ka bari ko sama da sunna uku kenan idan ba ta kai sunna uku ba ba a jin ba ta lalace ba kenan da haka kenan da kabar zaman tahiya kabar tahiyar kanta sunna nawa ce sunna biyu ce sai na tuno bayan kwana uku tunda ta zama ba da yake na zaba lokacin mai durko sa in yi ta shikenan sallah ta yi wannan ita ce tauge da da da mana in muka tafi a gaba zai ga mana akwai sunna guda ɗaya da ake bari a mata kujara ne a mata kujara kabli zai za mu samu a cikin gaba cikin sallah din amma dai tauge ta nan yine idan ka bar kabli sai ka ce ai to wai rabu da ne sunna nawa kenan tsallake a sallah sai ka samu suna kwaya biyu ce ko kwaya ɗaya ce ka to shikenan wannan ba ka buƙatar kai mata sallar ka ta baki shikenan kawai ka ji ruku ka kai mata sujjada kabli in kana da alwala ba dike in ba alwala kai alwala kai mata ba adi shikenan sallar ta lafiya kalau wa man nasiya sujud al ba'diyya wanda ya manta da sujjada ba'di sajada hu sai yayi shi tunda yanzu makalbulin mu ta da ba'di sai ka dora mata wani hukunci wa man nasiya nasiya sujud al ba'diyya wanda ya manta da sujjada ba'di sajadahu sai ya yi wannan sujada ta ba'adin walau ba da amin ko da bayan shekara guda ne yau ɗaya ga watan tara sun sauran fiftin ɗaya da aka da ɗaya ga watan tara ya kace ai ɗaya ga watan tara sun sauran fiftin da na zo sallar isha na ga abin da ya faru na yi kaza na yi kaza na ce bara in na fita na yi alwala in sake saboda Allah ya ta kare sai abu kaza ya kwahe mu kaga yadda ne bai kauna shekara na tuno shikin inda lalla lokacin sai ka yi ta in babu kai Allah kai sujjada ba ko ba ke kara ne ba a duba ta lalacewa daga nan san karar su zaka yi sujjada ba ko da karan ma ta wuce ba matsala na'am wa manna qasa faridatan wanda shi kuma ya manta da farilla farilla sai bai a cikin sallah ba fala yujzihi sujudu anha to sujjada ba za ta wadatar mashi kan wannan farillar ba shi da yazo karatun Fatiha ne da yi ba kaga farilla ce tsayuwa dan karatun fatihar imami farilla ne to wannan sujada kablin duniya idan ka hada ta ba za ka ma magani ba za ka yi ka rike a matsayin ka'ida in dai farilla ce ka bari a sallah to sujuda kabli ba ta maka magani da haka dole sai ka dawo ka dawo da wannan farilla sannan aiki zai ko da kai ruku'u sabuwa daga ruku'u farilla ne da haka yi ka kirgawa daga ruku'u ne ka tafi sujada to ana bin ka ko dai ka dawo ka miƙe agwa daga ruku ko kuma har abada wannan sallar babu da haka ga wanda yake sallah kotan kunci har abada ne har abada ba sallar shi saboda tsagowa daga ruku farilla ne natsuwa ma a bayan ka dago daga ruku ni ma yau ne farilla ne da haka ba wai dagowar bace kadai ake da bukata a an ka dago kuma hatta ya huda kullu biqari ko kullu biqari ila mawdi'i kowane gani kowace gaba sai ka koma halittar da Allah madaukakin sarki ya mata wannan yasa da albani da malaman hijab suka saba da manzo Allah yake kowane kashi sai ya koma inda yake sai albani suka ce to kenan idan mutum ya dago daga ruku'u ba a dawo da hannu dora kan kirji saboda manzo Allah yake kowane kashi ya koma inda yake kenan ka saki hannunka sakin hannu ne zai baka dama kowane kashi ya koma inda yake su kuma malamai kamar kubir ba suka ce a ai da manzo Allah ce hatta ya'uda kullu fi qarin ila mudhihi kowane kahiyya ko kwatsarin ila mawuki kowane kahiyya koma inda yake sai ya kace kafin kai ruku a ina kasusuwan ka fi suna hannu akan kirji ko tunda magana yanzu ta ba ruku shi to kafin kai ruku a ina hannun ka fishi suna kai kirji to kenan idan ka dago sai ka dada hannunka a kan kirji wannan da likitan albani da malaman Saudi Arabia shi ya ce dole ba za dora ba saki za a yi kuma sun ce dora za a yi saboda kuma duka hadisin ne hadisin ne kwaya ɗaya kowane ka iya koma inda yake to inda yake a halitta ko kuma inda yake kafin a yi ne kafin a yi ruku ne da ya ba su gurin sabani amma dai yanzu dai makuncin na malami ne wanda ya manta da sujada ba a bi a wanda ya manta da sujada ba a bi zai shi ko da shekara ɗaya ne in farilla ka bari to sujuda ba a bi ba za ta maka maganin ka ba wa man naqasa al fada'ila wanda kuma ya bar mustahabbai a cikin sallah fala sujuda alaihi kuma ba sujada a kan shi mutum da yazo sai ya manta bai alqunutu ba ko ya manta ne balla alqunutu daga cikin fada'il na fadin amin ko mustahabbi ne ko sunna ne mustahabbi ko to in ka tara irin waɗannan mustahabban a cikin sallah sai ka manta sai kai musu sujada kabli ko ka musu sujada ba duk wanda ka tarwa kan kabli saboda wannan sujada kablin taka da ba din taka kuma kai ta a gurbin da ba nan ba take yanzu barna ta ka kawo cikin sallah in ba kai wasa ba sallah kuma ya ta fita da da haka in dai ka bar sujada in dai ka bar mustahabbi a sallah to duk mustahabbi ba a masa sujuda kabli haka nan kuma ba a masa sujuda ba a yi da haka kenan abinda ake wa sujada a sallah kari ko tauye sunnoni in sun fi uku aka manta ba a yi kabli ba to yana dawowa ba a in ba kai ba a jin ba har aka jima ko ka fita daga masallaci sallah tana lalacewa in farilla ka bari duk kablin duniya ba ta maganin ka in mustahabi ka bari a sallah ba a buƙatar kabli ba a buƙatar ba'adi sallah ka tayi daidai sai yace wala yakunu sujudul qabli mana kabiru mun dawo ko sujuda qabli ba ta kasancewa illa li tarki sunnataini sunnataini fa aktar sai idan an bar sunnoni guda biyu ko sama da haka ba a sujada qabli a sallah sai idan ya manta sunnoni mutum ya manta sunnoni guda biyu ko sama da guda biyu kaga kenan maganar sunna uku tan da yita ta lalacewa ce ba ta sujuda qabli ba kenan da haka wala yakunu sujudul qabli sujuda qabli ba ta kasancewa a sallah illa da tarki sunnataini fa akthar sai idan an bar sunnoni guda biyu ko sama da haka wa amma sunnatul wahida amma sunna kwaya ɗaya tak fala sujuda laha ita ba a mata sujada illa sirra wal jahra sai dai a wajen koyewa ko wajen bayyanawa da haka mu kiyaye wasu sunnoni zai ga mana ba dai kar za ka bari amma su suna da bukatar sujada kabli ko suna sujada ba ba ba amma in ba su ba to duk inda ka bar sunna ba dai tak ba a mata sujada kabli sai mu kiyaye ko wa amma sunnatul wahida amma sunna ba daya fala sujuda laha ita ba a mata sujada illa sirra wal jahara sai dai koyewa da bayyana mutum da yazo sallah azhar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim غير المغضوب عليهم ولا الضالين karatun fatiha me kenan a bayyana gaba ɗaya sai kuma ya tuno ai yanzu a zahari sai ya rufe muryar sa qul wallahu ahad aboye sai ta yanzu da ya kare sallar sa matsalar sa kawai ne ya bude murya inda ake rufe sai suka ce to inda ya bude din wannan a dalilin sunna ba ya kada ya bari ta rufewa to zai sujada me zai sujada kabbu daga murya yanzu ne kare yanzu ana sallan magariba a buɗe shi kuma da bai rufe karatunsa yanzu rage aka samu saboda ya rage ne ya rage bolin ɗinsa rage bolin ɗinsa shi ne ya kuɗa masa ne rage a cikin sallah da haka kenan da wanda ya buɗe abun da ake rufe da wanda ya rufe abun da ake buɗewa wannan ko da su kaɗai suka manta a sallah suna da buƙatar sujada kabli da kuma sujada ba sai ce faman asarra fil jahari sujada qabla salami wanda ya koyi abun da ake bayyanawa zai sujada kafin sallama ومن جهر في السر سجد بعد السلام wanda kuma ya bayyana a inda ake koyewa shi kuma zai sujada a bayan sallama wa man takallama sahiyan wanda ya zance da mantuwa a sallah sajada ba'da salami shi ma zai sujada bayan sallama mutum yana zane ya aka ce alhaji sai kace na'am ka manta da sallah kai ko kana fara ya kuno a zuciyar ka kace astaghfirullah ko kana tuna shi ne ya karfe ya ci gaba da sallar wannan na amsa kadai da ka faɗa shi ne za ta faɗa maka ko kuma wani a ɗaki ko kana sallah shi kuma yana ta neman kaza yana ta neman kaza har ka ta kazu sai ka ce ga yana aka rabu nan wata kilmanta kai da sallah kake saura kai kai wata gabarin da abin da ke wannan maganar da kai ba ta lalata sallah ka sanar da bukata kawai kamar da sujjara ne sujjara ba din ba wai duk zance bane idan kai a cikin sallah yake lalata maka sallah wa man sallama min raka'atayn sahiyan wanda ya sallama da raka daga raka'a ta biyu sahiyan da mantuwa sujjara ba da salami shi ma hukuncin sa sujuda ba da zai sallah azhar kai da kai raka'a biyu ko sai ka manta ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum sai malam sai mata zai yi sujada ba a ci to azhar ya kai raka'a biyu sai kai sallama mantuwa kuma ta sa kai sallama sai ta za ka yi sujada ba a ci ya hukuncin kenan yake na a kalli surar sallah azhar ya kai raka'a ta farko fatiha da sura ta biyu fatiha da sura sai kai zaman tahiyya assalamu alaikum assalamu alaikum sallama min raka'atayn sahiyar ko menene hukuncin sai ce sajada ba da salati kai sujada ba da Oke zai bi ke karasa guda biyu? Ya faɗa na? Yawa, abin da nake nema ne kaga shi abin da ya faɗa wa man sallama bin raka dai sahiyar sajada ba da salati. Yanzu yana da buƙatar kenan buƙatar wani karatu tunda ya ma karatu a baya ba ka ka'ida. In ka bar farilla to su jira kalli ba ta maka magani yanzu tun da yace ba a ji zaki anan kenan me yake nufi dole zaka miƙe ka ci ko raka'a ta uku ka ci ko raka'a ta hudu kamar yadda malami bayani ka yi zaman tahiya sannan ka yi sallama in ka kare ga me ya karu a sallarka wannan sallamar ta farko da ka ita ce kare a cikin sallarka shine ta ce maka sajada ba da salami yana da bukata kake kaddara muku karatu tuka tun da ya baka formula a farkon karatu to ka kare da taban ka je ya sako maka hukunci sai ka koma ka kallo ka'idar da ya baka ya ka sake kaddara ta sannan kuma ka zartar da hukunci din wa man zada fi salati raka'atan aw raka'ataini sajada ba'da salami wanda a sallah ya ƙara raka'a ɗaya ko ya ƙara raka'a biyu yace sajada ba'da salami yi kuma nan zai yi sujada ba'da azhar ya ƙara raka'a ɗaya biyar kenan ko mun samu sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mata sujada ba'da sai ka manta ma ka ƙara raka'a biyu to still da zaka mata me zaka mata sujada ba wa man zala fi salati misliha ko mislaha wanda ya kara a cikin sallah mislaha kwatan kwatin sallar batal wani sallar ta baci kana sallah azhar ko sallah asubahi in kai raka'a bi ba sallama za ka yi ba madadin kai sallama sai ka miƙe ta uku ka manta ta hudu ka manta sai da kai ruku ya sanar da ni ba arka ta hukunta a sallar asuba ne yake da kana mai karfe kace Allahu akbar Allahu akbar saboda wannan tun ka riga ta faɗi in dai a sallah ka tsara adadin rak'o'in sallar to na sallar ta faɗi da haka aku an ka ƙara raka'a biyu ta ruhi azan ka ƙara mata raka'a hudu ta ruhi la san ka ƙara mata raka'a hudu kafa kenan ko subhanallah kamar wala abu ta ruhi magarba ka kara masa raka'a uku suka zama shida ta ruhi haka isha ka kara masa raka'a hudu ita ma ta ruhi saboda ana kallon kamar wani irin saka ciki har ka kara raka'a hudu baka san kana kari ba lalle akwai ruhi wa sallah a cikin wannan al'amari wa man zada fi salati mislaha batalat wanda a cikin sallah ya kara kwatan kwatan da sallar sa ta ruhi wa man shakka fi kamali salatihi atabi ma shakka fi wanda kuma ya shakku ko mutanen ko kar mu dora ita yawa ko na'am insha Allah to yana da insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi akan wa man shakka fi kamali salati wanda ya shakku akan cikin sallar shi tare da bukatar mu ke kara hankalin mu ko na'am adam wa alaikum salam na'am eh yaro ya ce ka eh eh to duk abin ya ka gyara mana ba sai ka ce kabar sallar da kake da kabar sallar na na na duk da ya kai wa wannan na na da rai da Allah ya tsaka sallar ba wanda ya faru insha Allah dan tafiya irin figaran murya irin sa wannan duk ba sa ta aka komai a cikin sallah na'am Na'am. Eh.
domin ka yi sabo ne ka yi sabo ne da ka fara kai kiran karfiwa wannan babu kamar ayoyi dole ne kafin a yi shi na wajen ta har da Allah
to wallahu alam shi na karanta daidai abin da yake cikin littafin malikiya ne amma bin baz da sauran malamai sun tafi in aka rufe abin da ake buɗe ko aka buɗe abin da ake rufewa ba a yin sujada kamar ba a sujada ba saboda an samu ake tambayar wani sahabi ya kuke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana karatu a sallah na ga muku sun jaraba sa ido akan manzon Allah sai yace idan manzon Allah yana karatu a sallah azhar muna gane wata sura yake karantawa suna bayan shi kawai motsin gemun da suke kallo ya haɗa harufan da gemu yayi nan wajen wani harafin ne ya kamata ya fito haka ya haɗu da kaza ya haɗu da kaza a ina waɗannan harufan uku suka haɗa cikin Qur'ani ya kace ayi misali wa Buhari to da haka suke gane da surar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin sallah azhar siffa ta biyu kuma sai ce taratan yusmi'ina ayatan aw ayatayn wani jikon kuma sai ya budo mana da fili aya ɗaya ko aya yana cikin karatu ka ya buɗe murya a sallah azhar sai karanta aya a buɗe har ƙarshen ta ya karo ta bayan ta a buɗe sai suka ce to kenan tunda manzon Allah yana yi da sani ya buɗe karatu a inda ake rufewa kenan buɗewa da rufewa baya buƙatar sujada kabli ko sujada ba'di da ga lokacin in kana da buƙatar kai ta tawassufi tsakanin nafsin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake a cikin malikiya idan da ka buɗe murya da mantuwa aya ɗaya ce ka ƙara ko aya biyu wannan ba ta buƙatar sujada kabli ba ta buƙatar sujada ba'di haka inda ake yi a buɗe kama a sallah azhar kenan magariba kenan ko a zuciya da kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ka tuno magariba kake kawai kana da kawo buɗe liman maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga idan ma mun ce maka subhanallah subhanallah sai ka daga masa ni juru na san me nake in ka kare sallah yake nan ba nan ba ba ta bukatar sujada ba din zaka tsaya daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan kenan idan aya ɗaya ce ko aya biyu daidai da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba ta bukatar kabli ba ta bukatar ba da haka to ni abin da na kalla a matsalar su bin ba ne ya danganta da me yasa mutum yayi aiki yanzu bukatar ilmantarwa ce ta sa kai yanzu ba ta bukatar kabli ba ta bukatar ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne rafkanuwa ce kai sa ka yi ta sai ka ɗauko kuma hadisi inna bala amadu bin niyyat ilmantarwa ce babu adi rafkanuwa ce ana yin tabli ko ana ba'di wallahu ta'ala alam amma duk da rafkanuwa ce idan bata wuce aya ɗaya ba ko aya biyu shikenan babu komai akan ta wallahu alam na'am wani kenan ba na'am na'am na yi mayar na faɗa nake ta tunanin cewa me na faɗa a zuciyata babban almajirin Abu Huraira Abdurrahman A'raf ko yana daga cikin wannan malamai suka ce idan hadisi ya biyo ta hanyar shi Abi Zinad A'raj Abu Huraira wasu malamai suka ce duk duniya ya fi kowane hadisi ma kima yana da cikin wanda suke silsila a cikin silsilatu zahab a samu A'raj a samu Malik A'raj ko kuma Malik Nafi Abu Zinad A'raj Abu Huraira in dai hadisi ya zo da wannan mutumin mutanen guda biyar sai suka ce duk duniya ya fi kowar hadisi kima da wannan isnadin waligai da ka hadisi daidai daidai guda hamsin da biyu a cikin muwaffa sai suka ce ya fi kowane hadisi kima a duniya sun salatu zahabe wasu suka ce ta malik ce a gurin malik ne yin hadisi ya fi kowane tsada a gurinsa in ya samu hadisi ta hanyar malamin shi nafi shi kuma nafi ya ji a wajen abu zinar abu zinar ya ji a wajen a'arat a'arat kuma ya ji a wajen abu huraira da haka shi a'arat babban ɗalibi ne na Abu Hurairah ba babban malami ba Allah ta'ala ala babban malamin mu Abu Hurairah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am da biyu gare na na ruku na na na kana min eh eh ai ban gane abin da kake faɗa eh saboda haka yanzu da ka zo liman ya dago daga ruku sai kai ya ga kuma hanya shi to sai yana dagowa kai kana tafiya ai ya fi kama da baba akan baba ai dan liman ya dago ka tabbata da dago daga ruku'u to ai sallah ta riga ta barka wannan raka'a ta riga ta barka kuma ya tafi kai ruku'u sai aka ce karka dago ka kai sai sake sallah ma gadan bayanta dole ne an sake dago a cikin sallah wannan kamar wata wayo ne na yan karatun gargajiya ko wallahu alam baya dace a gaskiya na'am na'am ta gaba ake jefar da raka'a sake gina wata shi wanda yake jefar da raka'a za mu tada karatun mamu ne yake jefar da raka'a amma liman baya jefar da raka'a idan mutum yana sallah shi kadai babu yadda za a yi samu biyun da zai jefar da raka'a sai dai ya dawo ya gyara ko kuma idan ya kulla raka'a da take gabanta ya riga ya kulla ta to dawo ya gyara wannan bai dawo ya wazo fadda ita
misali akwai lokacin da muke sallah sai limamu ya yi jira sai rago rago sai ya kawo sai sallama jira sura ta yaka ya kai ya ta ai sai mata da raka ne kawo ta raka
ba ce fada ita ba zai zai sake koma ne mata sujjada ta yake na sai barka zai baraka sake wa zai ita sake ko kuma ban ya nan sai ya ta ya kawo na ka
ba a jefar da raka'a shi wanda yake ana jefar da raka'a ne idan ka riga ka kullum wanda take bayan ta misali a raka'a ta biyu kuma ba a jefar da ta farko in ka jefar da ta farko sallar sai ka jefar da zamu tada a cikin karatu insha Allah hukumin yanka Eh, in ka jefar da farko ka jefar da sallar in ka jefar da farko ka jefar da sallar Allah ya sa kai gaba da shi gaba da shi kuma ga wata ai tun farko lokaci ne sallar raka'a farko ita ce take manna da kabbara harama ita ce take kabbar take leke da ikama ai kace ka jefar da ita da ka jefar da wajiyar sallar isha kenan ai na za ka samu niyyar kuma nan da wuta kan jiya a idan ta kare take jefa mai sauki ce ko ta uku ko ta biyu ba farko amma dai ba a jefar da ta farko da kabara a cikin sallah kuma ba a jefar da raka'a ne ka riga ka kullo da take banda tunda in ka jefar da jere take da wannan din ake saboda kai ka gina wannan a matsayin ta ji wallahi ta'ala alam da zamu tada tafsirin karatu na'am na'am wannan dukkan muna riga fa bi ahlari ne insha Allah kuma dai muna karatu littafin da zamu ji a hankali insha Allah dai kan kai tana cikin littafin karatu littafin insha Allah bi hakuri da ita na'am ya haji na'am eh na'am eh insha Allah ba ni za a yi insha Allah kuma zan samu ne a cikin mako karin kashi alafun kan da dai labari ya sanar lokacin da za a kira sallah da zai kira kashi alafun ko a maliki alafun shi gaba daya eh yana daga cikin bidiyoyin zamani shi ne sa duk wani abu da zai dauke hankali a cikin masallaci eh insha Allah insha Allah duk wani abu da zai karan a masallaci ko ake a maida shi ba in son samu duk irin su wannan agogon zuwa biya zama to suna bangon yamma saboda ɗaukar hankali ba ma ke mun tana sallah ya ga agogon ya ma ce kai ka ga ke kallo dai a kai ma to ko zai nawa kowa ya kawo sai ka fara tunanin haka wa sai agogon wannan da ake ma sun zai kaza za a iya tuna daga wama da su gaba in dai za a iya wace ko amma da abin da ya dace suka ce duk wani abu da zai ɗauki hankali in son samu ne ba a so a same a yankin kila mai sallah shi yasa malamai suka ce bai dacewa wani ya shigo masallaci da rubutu a bayan rigar shi saboda lokacin da ka tsaya ba maki akwai wani a gaban ka saboda ka rubutun bayan rigar ka kenan ya dawo ne ya dawo gaban wani amma ba da yake ka shigo sallah da rubutu a gaban rigar ka saboda ba a yi kuma ne biyo yake kallon ka haka ba zai dauke masa hankali ba haka kusan samu da dimbe rubutu a bayan da sai daure in ga masallaci da wata akan ta ko ya juyo da rubutun da daga ba sai daga masallaci sai cire mai da bayan sa wannan ba da shi da haka da su ba da rubutu kan ji ya zuwa ne ne in san samu yanzu a yi masallaci da a rige su insha Allah so eh eh da aka kira ce gadi fice a sallar gadi fice wato ba na ce ba dole an cire an mai da baya amma dai abin da nake ce maka malamai suna kallon cewa in son samu ne duk abin da zai ɗauki hankalin mutum to kana sami alƙibla masallaci wannan wa yake da suna ramadan bubi lokacin da ya zo wani rubutu a a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sira sai yake cewa masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan ne inda talaka yake samu ya hutar da hankalinsa ya hutar da duniyar shi kai kurabiya ta zaga ta zaga hankalinka ya baci to idan ka shigo masallaci a nan ne ake samun hutu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce amma yanzu in ka shigo masallaci kuma tashin hankali ake samu saboda kana igwa ya kaci kafar ka tali ne lifin kafin ko sai sun mamaki ana sallah ya kaci ka dan fara gengadawa sannan masallacin da an ba a rubuce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada qul huwallahu ahad Allahu samad ko ina an ba an rubuce wani rubutun ayi da gold wani ayi da azurfa wani ayi kaza calligraphy kala daban-daban sai kita to da wannan zanen nukan da wannan laushin kafetin da kaza ce duka za su dauke wa talaka damuwar da ake so ya cire daga zuciyarsa idan ya dawo masallaci in ya dawo masallaci kenan aiki a gaban shi gidan wani ya fi nasa gidan wani ya fi nasa yanzu masallacin ma ya fi nasa kaga za a yi kenan shi yasa a marketing fikihun masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ruwa fa duka mutane yake yasa da manzon Allah fito zai ga mutane da su kadar ana faɗa sai ya manta sai ta amma dai abin da na kiyaye ne da na yi sujara na ga tabo a goyi na da kai aka yi ruwa kuma a wannan daren da manzon Allah ya sujara da ya jiyo assalamu alaikum ya kallon ya ga gohinsa da hancinsa duk da tabo kenan da suka yi sallah jiya da dare sun yi sallah a daren da sulka dare amma fikin yi ne wai rukun kwalwan rufin da aka yi ya aka har ya farto rukun ya shigo masallacin har ruwa ya kwanta kuma har ta bota har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora gudin sa akan shi kenan masallacin ba irin na garari bane ba kenan kuma aka ce in kai tsalle zaka iya turmo cikin masallaci da aka to wani lokacin malamai suka ce ana so masallacin ya zamanto daidai da yadda gidajen mutane suka cin al'umma dai mahal da ya kawo mu ne ba a so masallaci ya zamanto kawar shi ta yi yawa musamman a rukunin da masallaci saboda za ka ɗauki hankalin mai sallah ba laifi bane in Allah hore muku ku kyautata himfitar masallacin ku kyautata AC ku kyautata kaza da duk ba laifi bane ba amma dai kar kawa ta yi yawa musamman a rukunin da masallaci ta hana mutum ya yi sallah na malamin rufe da kai insha Allah na'am na'am Hmm. نعم نعم ايه ان شاء الله haka kai jafi ba ya bata sallah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yana sallah tattaunawa yake da ubangiji shi kar yayi tofi a alkiblar shi kuma kar yayi tofi a damar shi saboda suna tattauna ne da ubangiji shi yace amma dai mutum ya yi a cikin tufafin shi ko ya yi a kasan kafar shi sai ya binne wannan masallaci inda na dake nan ka kwaba mala kan ka tsaya sabon rigimar wannan masallaci inda na dana in ka kwambala yake ne ka ja yake rifi inda babban rigar ka kuma yake ka sa ko hanki sai ka tofa kaga manzo Allah bai ce kari bane bai ce sallah ta ba ce ba ce ba amma dai na ji da yawa daga cikin iyayen mu za su ce in kai tofi tuf shikenan sallah ta ba to Allah alam dai gaskiya ba san da karfe ki yana da fadi da yawa amma dai tabbas na kiyaye manzon Allah ce in za a kaka mai jina kar a kaka ta da kiblar masallaci kar a kaka ta a gabas kar a kaka ta a dama amma dai mutum ya sa a kasan kafa shi ko a jikin tafafin shi wallahu ta'ala ala Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki amfanin mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana daidai domin aiki da abin da ya dace din subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم